الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
جزاكم الله خيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da ƙadartawarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar litinin wanda ya daidai da sha biyu ga watan ramadan hijira annabi muhammad sha biyu ko sha biyu sha uku ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 447 wanda ya dace ma biyu ga watan uku watan mars miladiya ta 2026 domin ci gaba da karatunmu na wato bayani game da abin da ya shafi alkur'ani mai girma wanda har yanzu muna cikin sura ta biyu suratul baqara inda idan ba manta ba ajiya mun gani wato irin yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata mana irin wato halaye na abin da ya shahi yahudawa tun lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya hakaito mana yanda mummunai suke kwaɗayin wato yahudawa su zamanto sun yi imani ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun shin kuna kwadayin cewa wai su yi imani sai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhali wani shashe daga cikin yahudawan nan sun kasance suna sauraron magana ta ubangiji subhanahu wata'ala sannan su canza ta su zamanto sun jirkita ta sun canza wannan magana ta Allah subhanahu wata'ala alhali suna sane har ya kai za su je wajen wasu daga cikin ƴan uwansu ko kuma idan sun haɗu da ku mummune sai su ce amanna wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka haɗu da mummune za su ce sun yi imani amma wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan suka haɗu shasan su da shashi wato suka haɗu su tsakankanin su yahudawa sai su ce a tuhaddisunahum bima fataha Allahu alaikum shin yanzu kun zo ku ringa ba su labari game da abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da ku na gaskiyar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda aka sanar da ku a Taura liyuhajukum bihi inda rabbikum dan su zamanto sun kafa muku hujja da shi a gobe ranar tashin alkiyama wajen Ubangijin ku afala taqilun shin ba ku hankalta ina kwakwalwar ku ta shiga Allah subhanahu wata'ala ya ba su amsa ya ce a wala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun shin wai bus sani ba cewa lalle ubangiji subhanahu wata'ala yana sane game da abin da suka kasance suna boyewa da kuma abin da suka kasance suna wato bayyanawa to wannan duka daga cikin irin siffofi da ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata mana nasu hayyan a gayi mana irin narkon azabar da aka tanada musu Allah ya ce fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim azaba ta tabbata ga dukkan wa'annan wanda suke rubuta wato wannan littafi da hannayensu su canza magana ta ubangiji subhanahu wataala wanda ya faru zamanin yahudawa in mutun yayi laifi sai ya zo wajen malamin su yace ya yi laihi kaza kaza sai malamin nasu ya yanka mishi kuɗi yanzu kahin a baka fatawa sai kaka kuɗi kaza in ka bada kuɗi gwalgwadon kuɗin gwalgwadon saukin da za a kawo to kaga kuma wannan abu ne wanda ke ya zamanto an taka alhurma ta ubangiji subhanahu wataala kana danganta abu ga Allah alhali ba ubangiji subhanahu wataala ya faɗi ba kamar yadda bayani wato ya gabata to yana daga cikin sufofi na Yahudawa sune suna canza magana ta ubangiji subhanahu wataala ga abinda attaura ta ce sai su zamanto sun canza sun kawo maganarsu domin su samu wani abu wato na abin da ya shahi duniya Allah subhanahu wata'ala ya ce to bane na azaba ya tabbata ga abin da hannayensu ta rubuta haka azaba ta tabbata ga abin da suka kasance suna tsururuta har muka gani irin yadda suka zo suke ce ma al'umman maza Allah sallallahu alaihi wasallama cewa walanta masanan naru mu hauta ba za ta shaye mu ba illa ayyamu ma'aduda sai wasu kwanuka ƙididdigaggu suka ce ai bakin kwana arba'in in nan da suka yi bautar ɗan maraƙi bakin kwanakin nan ne huta za ta shaye su Allah ya ce a ta hastum inda Allah ya ahadan shin wai kun riƙi wani alƙawali ne tare da ubangiji subhanahu wata'ala in kun yi alƙawali da Allah ya muku alƙawali to Allah bai saba alƙawali amma kuma in ƙarya ce kuke yi to kuke gayin abin da ba ku sani ba game da sha'anin ubangiji subhanahu wata'ala to lalle Allah subhanahu wata'ala zai kama ku ya muku azaba shi yasa yace bala man kasaba sayyi'atin yace dukkan mutumin da ya zamanto ya aikata wani mummunan aiki ya zamanto laihin shi ya biya kewaye shi Allah yace fa ulaika ashabul nari hum fiha khalidun yace wannan sune ɗan wuta kuma za su dawwama a cikin wuta amma wallazina amanu wanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala wa amilus salihati suka yi aiki wanda yake managarci Allah ya ce ula'ika ashabul jannati hum fiha khalidun wannan sune wanda zasu shiga aljanna wannan sune wanda suke yan aljanna hum fiha khalidun zasu dawwama a cikin aljanna wanda ina tunanin a wannan aya ce muka tsaya ba laihi malamin maimaito ta in yaso sai mu tashi daga kanta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
ubangiji subhanahu wata'ala bancin yahudawa sun zo suna cewa ai babu wato bakin abin da zai shahe su na wuta wani ɗan kwanuka ne wanda yake ƙididdigaggu ubangiji subhanahu wata'ala sai ya nuna musu cewa wa lamarin ba haka nan ba yake tabbas in dai ba ku aikata aikin kirki ba to wutar jahannama ita ce makomako Allah subhanahu wata'ala ya ce musu tabbas ku san da cewa man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu dukkan mutumin da ya aikata wani ya tsururuci wani abu wanda yake na kuskure na laihi ya aikata wani laihi na shirka ga Allah subhanahu wata'ala tun a nan duniya sannan wannan laihikan nashi ya game shi ga baki daya Allah ya ce to wa'annan fa ulaika ashabun nari wannan su ne wanda suke yan wuta kuma hum fiha khalidun za su dawwama a cikin wuta Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan wanda suke aikata wannan shine za su dawwama a wuta bayani ya gabata cewa wanda za su dawwama a wuta su ne wato wanda suka mutu suna shirka ga Allah subhanahu wata'ala wannan su ne zai zamanto ba ta yadda za a yi ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta musu amma mutum wanda yake aikata sabo yake aikata babban laifi ko da ya shiga wutar jahannama to zai zamanto gwalgwadon laifin shi ne gwalgwadon iya kwanakin da zai yi ko kuma shekarun da zai yi a cikin wutar jahannama ubangiji subhanahu wata'ala zai gafarta mashi kamar yadda bayani ya gabata mazala sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai dawwama a wuta babu wata rai wanda za ta dawwama a wuta wanda take da gwalgwadon ƙwayar zarra na imani a cikin zuciyarta gwalgwadon ƙwayar zarra na imani in kana da shi wani lokaci shekara kaza sai ta yi an hudo ka daga cikin wuta an kai ka cikin aljanna wannan haka Allah subhanahu wata'ala ya aje to wanda kuma bai yi ba imani ya kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa bautar Allah da wani to wannan shine zai dawwama a wuta khalidi na fiha za su dawwama a cikinta Allah sai ya ce wallazina amanu wa amilus salihati amma wanda suka yi imani kuma suka aikata aiki wanda yake managarci Allah ya ce ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wannan sune wanda suke ɗan aljanna hum fiha khalidun kuma su ma za su dawwama wato a cikin aljanna kaga nan Allah sai ya ce wallazina amanu wanda suka yi imani kamar yadda a baya bayani ya gabata duk sharadin da ake kawo maka na shiga aljanna zaka ji an ce ma imani da aiki managarci kaga nan da Allah ya ce wallazina amanu ya bagai maka siffar su ta yan aljanna su ne wanda suka gaskata da dukkan abin da ya shahi imani suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wa amilus salihati suka aikata aiki wanda yake managarci ba kawai ka ce ka yi imani ƙalatul arabu amanna Allah ya ce kullum tu'minu walakin qulu aslamna mutanen larabawa suka ce mutanen kawai suka zo suka ce ai ga sunan su sun yi imani ma gadangadan Allah ya ce a'a kun je ku musulmi ne kun ba kun shiga musulunci da saura imani sai lokacin da ka aikata aikin managarci saboda shi imani a kullun yana karuwa yana ragawa kamar yadda muka gayi maratib na abin da ya shafi a cikin musulunci martaba uku kake da ita akwai martaba ta musulunci akwai martaba ta imani akwai martaba ta ihsani wannan martaba guda uku su ne farko kai musulmi ne ka shigo kana musulunci ka shaida babu abin da ya cancanta ma bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne ka tsaye da sallah ka ba da zakka ka yi haji ka azumci watan Ramadan to yanzu wani sunanka musulmi to ana nan ana nan kuma kana ta aikata ayyuka sai imani shi kuma imani kai imani da Allah yana da rukunai imani da Allah imani da manzanni imani da mala'iku imani da littattafan ubangiji subhanahu wata'ala imani da ranar lahira imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri to yanzu in ka zo kana aiki kuma kai imani da duka wa'annan yanzu kai musulmi ne kuma mai imani to akwai martaba ta ƙarshe wadda kuma kowa ita yake fatan ya kai shine ihsani al-ihsan shine an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kamar yadda jibril ya ga imamin Allah sallallahu alaihi wasallam ka kai martaba ta ihsani ta kyautatawa shine ka bautawa Allah kamar kana ganin ubangiji subhanahu wataala lokacin da zaka zo kai sallah kamar Allah yana gaban ka kana ganin shi zaka mishi wannan sallah duk abin da zaka yi na laifi ka tana cewa wa Allah yana ganin ka sai ka ji tsoron Allah ka saba ka ka ki aikata wannan aiki na laifi abin da zaka yi na ibada kuma sai ka kyautata shi saboda ubangiji subhanahu wataala yana ganin ka kuma shi kake ma dan ya sakauta maka kenan wannan martaba ta abin da ya shahi ihsani to ala kulli hal yana daga cikin sharadin shiga aljanna shine mutum yayi imani ya aikata aiki wanda yake managarci innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula خالدين فيها لا يبغون عنها حولا kaga ubangiji subhanahu wataala duk inda zai ambata maka aljanna cewa wanda suke cewa su ne 'yan aljanna sai a ƙara nama tsakankanin abin da ya shahi imani da aiki wanda yake mana garci to wanda suka yi wannan abin sakamakonsu su ne aljanna kuma wannan aljanna kamar yadda bayani ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma la ainun ra'at a aljannan nan fa akwai ababen da idanuwa wanda ba su taba gani ba wala uzunun sami'at kuma kunne bai taba jin wannan abin yace wala khatara ala qalbi bashar bai taba hakaitawa a zuciyar wani dan adam cewa abin da yake cikin aljanna wai kaza ne ko kaza ne shi yasa Allah yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun Allah yace jaza'an bima kanu ya'lamun Allah yace wata rai bata san ba abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya koye mata na abin da ya shahi hasken idanu idan aka ce qurratu ayna abinda in ka ganshi idanuwanka zaka ji dadi zaka farin ciki da shi to sakamakon aljanna an koye maka abin da yake cikin aljanna baka san ban menene an gayi ma dai akwai abubuwa Allah subhanahu wataala yace wannan sakamako ne game da abin da sai kasance suna kasancewa shine zai ba su aljanna to shine Allah subhanahu wataala nan yace mana to dukkan wanda suka yi imani suka aikata aiki wanda yake mana garci Allah yace ulaika ashabul janna wannan sune an aljanna hum fiha khalidun za su zamanto sun dawwama wato a cikin aljannan nan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu aljanna to sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم mu'ridun to ubangiji subhanahu wataala sai ya ci gaba da bada labari Allah yake cewa wa iz akhazna mithaqa bani isra'ila ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ba su labari lokacin da muka dauki alƙawari da wato iyan ko mu ce jikokin wato annabi wa yaqub Allah yake cewa alƙawarin da muka dauka shine la ta'buduna illa Allah kada ku bautawa Allah kada ku bautawa kowa face Allah subhanahu wata'ala wa bil walidaini ihsana haka game da uwaye a kyautata musu wa zil qurba da wanda suke ɗan uwa makusanta wal yatama da wanda suke marayu wal masakin da maskinai wa qulu lin nasi husnan ku fada ga mutane wato kalma ko kuma magana wadda take kyakkyawa Allah ya ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah wa atuz zakata ku ba da zakka summa tawallaitum illa qalilan minkum sannan dukkan wannan abubuwan da aka dauki alƙawari da ku Allah ya ce sai kuka juya baya kuka kizawa da wannan alƙawarin sai dai kadan daga cikin ku wa antum mu'ridun ku alhali kun kasance kuna bijirar da wannan abubuwa gabaki daya ubangiji subhanahu wataala anan ya dauki alƙawari ne da banu isra'ila wani wasu alƙawulla guda takwas ya dauki alƙawari da su Allah ya ce ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tuna lokacin da muka ɗauki alkawari da banu Isra'ila abu na warko shi ne la ta'abudu na illallah kada ku bautawa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala kaga abu na warko shi ne tauhidi bauta ba a ma bauta ba a bautawa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda in ka duba gabaki ɗaya annabawa kiransu guda ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gai mana kiran annabawa ga baki daya kiransu guda ne wato ubansu guda ne uwayensu ne suka sha bamban wato aƙida kira kowane annabi in ya zo kira ne yake a bautawa Allah kada a haɗa bauta Allah da wani ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa haƙiƙa mun aika ga kowace al'umma rasulan shine ma'aiki me yake kira ani ibudullah ku bautawa Allah wajtanibit tagut ku nisanci wanda yake tagut kiran kowane annabi da yake kira ne yake a bautawa Allah kada a hada bauta Allah da wani to shine nan Allah subhanahu wata'ala daga cikin alƙawari na farko da ya dauka da banu Isra'ila shine Allah ta'budu illa Allah la ta'buduna illa Allah kada ka shedin ku kada a same ku ku bautawa wani face Allah subhanahu wata'ala wannan kuma yake nuna ma muhimmancin aqida muhimmancin ya zamanto ka dayanta Allah subhanahu wata'ala a wajen bauta ko kaɗan kada ka kuskura wallahi ka haɗa bautar Allah subhanahu wata'ala da wani saboda haɗa bautar Allah da wani abu ne wanda yake rushe ma aiki kan kaga baki ɗaya zai maida ma kwantar in ka zero zero kayi shekara kaza kana ibada kana bautawa Allah kana kaza kana kaza kwatsam kawayi gari ka gama bautar Allah da wani ka je wajen ɗan tsubbu ka je wajen boka ka gaskata boka ka je wajen wani kace Allah yana yi wani ma yana yi ka je ka shiga abubuwa na shirka na yin na ba ma wani haƙƙin Allah to sai kwantar in kai dawo zero zero na ibada a wayi gari duk sallan nan da kai Allah ya maida ta haba'an mansura ya maida ta ƙura abin shekewa bakka da lada ko ɗaya yanzu in ka tuba ma ka dawo yanzu ka dawo ne sabo kuma duk shekarun nan in shekara 60 zaka yi yanzu kana da shekara 45 ibadan nan da kai ta wajen shekara kaza yanzu ta koma zero yanzu wannan abin da ya rage ma na shekaru shine zaka ci gaba da bautawa Allah in kai abin da Allah zai kai ka aljanna ya kai ka to kaga ashe shirka wallahi abu ne wanda yake da hadari abu ne wanda yake da hadari ya kamata kowa ya nisanci abin da ya shahe ta gama tarayya Allah subhanahu wataala da wani to abu na farko da ubangiji subhanahu wataala ya dauka da banu Isra'il shine ka shedin su kada su hada bautar Allah da wani sai Allah ya ce wabil walidaini ihsana alqawli na biyu ce game da uwaye kuma a kyautata musu biyayya ga iyaye yana daga cikin duk a ƙur'ani in ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo maka bayani game da la ta'buduna illa Allah sai Allah ya ce wa bil walidayni ihsana wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Ubangiji subhanahu wata'ala bancin ya ambata mana game da haƙƙi wanda yake nashi shine ka ɗayanta shi da bauta kada ka haɗa bautar Allah da wani sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana su uwaye game da uwaye ka kyautata musu ramai suka ce yana daga cikin alama ta imanin mutum a same shi yana kyautata ma iyayen shi duk duniya baka da wasu koma bayan uwayenka daga haƙƙin Allah haƙƙi da yake biyo ma Allah wanda yake biyo bayan haƙƙi na ubangiji subhanahu wataala shine uwaye shi yasa malamai suka ce yana daga cikin ubangiji subhanahu wataala shi ya halicce ka da ya halicce ka yake azurta ka yake baka kaza haƙƙin shi ne ka bauta mishi shi kadai kada ka hada shi bauta da wani to su kuma uwaye su ne sababin zawwaka mu duniya in ba uwaye ba ta ina zaka zo duniya kaga ashe bancin haƙƙin Allah haƙƙi na biyu da zai biyo shine na uwaye to su uwaye dole ka kyautata musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma duk yanda mutum zai kyautata ma uwaye bai isa bai ce ya biya su haƙƙin su bai isa bai ce ya biya su haƙƙin su kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da zaka samu uwayenka a ce an maida su bayi ka je ka sayo su suna bayi suna bauta ma mutane ka je ka sayo su ka zamanto kai ka iyauta su to a nan ne za a ce ka ɗanyi wani abu wai shi ma baka biya ba hakkin ka ɗanyi wani abu to ka duba ka gani to yaya muke da tsakankaninmu da iyayenmu ya kamata kowa ya zamanto yana kyautata ma iyayen shi Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana irin yanda yace kai in ya zamanto ma sun girma sun kai wani waje kada a same ka ko kalma ta uffin ka zai ma iyayenka kalma wadda ta uff wato kalma wadda take karama kai wata kalma wadda kamar su ma wani abu baka ji ba daɗi kai wani tsoki ko wani abu kada a same ka kaga yi ma iyayenka wannan saboda kuma iyaye yana daga cikin addu'a wadda ubangiji subhanahu wata'ala yake karba direct ita ce addu'a iyaye addu'a iyaye shi yasa anan malamai suke cewa uwaye su kula da addu'ar da za su ringa ma diyansu addu'ar da za su ringa ma diyansu kada ka dauka fa kai mai bin Allah ne kai wato kana karatu kai mai imani ne ka je wani abu ka saba ma iyayenka alhali wani abu wanda bai taɓa haƙƙin Allah ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq kuma ya ce duk abin da suka umurce ka wajibi ne kai wannan abin matukar abin bai saba ma ba Allah to abin da bai saba ma ba Allah wajibi ne kai kada ka je ka ki su maka addu'a kuma Allah ya jarabce ka da shi ya isa mu kissawa Juraish bawan Allah ne mai biyayya ga Allah mai sallah mahaifiyar shi ta zo yana sallah yana nafila ta zo ta yi kiran shi ta yi kiran shi yana sallan nan ya ci ya rabu ga sallata kuma ga mahaifiyata tana kira ya yi shuru bai amsa ba ta tahi ta ƙara dawowa kuma yana sallah ya ce ya ubangiji sallata kuma ga mahaifiyata bai amsa ba na uku da ta zo ta ce ya Allah kada ka kashe shi ka jarabce shi da abin da ya shahi karuwa bawan Allah yana can ya koma gehe daji yana ibada shi shi kadai saboda garin kowa sai a hankali kuma kowa ya sa mishi ido kai he bauta Allah kai a unguwa kai ustaz an yi kaza an yi kaza kawai can wata baiwa Allah ta je ta yi alfasha da wani makiyayi hatta aihu da ta aihu aka ce a'a kaza kaza kaza kawai ta ce ai akaramakalla ne kage sharafta saboda mi addu'a uwa aka zo da aka zo ma ba a tuntune ba gidan nashi aka rushe aka kama shi ake ta mishi azaba kai kai kaza kaza yace mi yaki wani kaza kaza dake wali ne na Allah subhanahu wataala yace to shikenan yanzu a bar shi yana bila rakabi ya roki Allah ya zo ya dau aka zo wajen jariri aka ce kai waye ubanka ko a ce waye babanka ka ce mun yi zagi waye babanka ya ce makiyayuwa na shi ne baban shi kaga dalilin mahaifiya sai da ya shiga mi jarabta Allah sai da ya jarabce shi to haka mahaifa dole ka zamanto ka kyautata musu duk abin da ya zamanto matukar ba saban Allah bane ba idan suka umarce ka kai kuma kalma kalma da dada ake gayi musu duk abin da suka yi gayi maka ka yi matukar in abu ne wanda zaka kira su ya saba ma Allah ko suka umarce ka ka gayi musu da hikima ba irin namun ba kawai kai ka zo ka fahimci sunna shi kenan kawai gwaro-gwaro shi sa mutane ake cawai wanda suke ahli sunna ko in zala su ne suke maida ma wai suka maida ma uwayensu wai nonon wai wani ya maida ma uwar shi nonon da ya sha to kaga wannan ai hwadi ne ake in aka ce maka ina ya a ce a gari kaza an kaje garin kuma ya ce ma wani gari ne can wani babu kawai dai irin ana siffanta wasu wanda suke huce gona da iri game da abubuwa to uwaye diyan da suke uwayen kai uwayenka duk yanda suke uwayenka ne akwai kai ko kafurai ne akwai mu'amala ta haƙƙin su wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعهم فأنبئهم بما كانوا يعملون kaga ubangiji subhanahu wata'ala kiraye yace maka in ya zamanto duk abin da suka umurce ka kai amma in suka ja ka wajen a hada bauta Allah da wani to a lokacin falatu zai kuma kada ka musu biyayya saboda nan haƙƙin Allah shi ake gabatarwa tunda su ma anan Allah da ya bada haƙƙin shi ne bancin ka sarke haƙƙin shi haƙƙi na biyu da zai biyo haƙƙin wa haƙƙin iyaye to kada ya zamanto ka bar haƙƙin Allah ba kai bana Allah ka dawo na iyaye ka dan a saba ma kuma ubangiji subhanahu wataala wanda shine mahallicin ka da kuma su iyayen naka gabaki daya amma abin da ya shafi rayuwar duniya mu'amala ka kyautata musu duk yanda yake ka kyautata musu in aka koma gobe ranar tashin alkiyama Allah zai sa kauta ma kowa kuma za ku gani kowa zai gani abin da ya aikata ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا Mm.
حملته أمه قرها ووضعته قرها Mm.
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا kaga ubangiji subhanahu wata'ala yake wasici game da wa game da iyaye yace tun daukan cikinka uwa ta dauki yaunin cikinka ga yauni ta dauke ka wajen wata tara haka reno ta yi kai komi ita take ma wallahi uwaye yanda suke kaunar iyayensu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata ran yake bada misalin wata baiwa Allah ta shiga yanayi ta rasa ɗanta cikin taron jama'a kai tsaye da ta ga ɗan nata jariri ne a lokacin da ta huddo shi cikin jama'a ba ta san ma cikin jama'a take ta huddo mama take ba shi ka duba ga maza Allah yake cewa yanzu wannan kuke tunanin wannan zata iya sakin ɗan da ta jefa shi cikin wuta to wannan jin kan da take yi bai kai ba jin kan Allah da yake ma bayi kuma to uwa duk inda suke uwaye duk yanda suke ka kyautata musu in kuma bisu kan hanyar daidai yi matukar kokari da hikima da a hankali da nasiha da hikima ka kira su ka ganar da su hanyar daidai amma matukar aje a saba ma Allah aje a hada bauta Allah da wani aje an ce kaza kaza kaza mu je wajen malam wane ayi kaza ayi kaza ka san mu yanzu abin da ya jarabce mu zaka ga uwaye dan kaunar wato iyansu za su yama mata dalilin wani abu na duniya sai ka ji an ce an ja yarinya a ce a aje wajen malam wani shi kuma malam wani ba malam bane boka wani ne ya lulluɓa ne da fatar akuya amma kura ce sai a ji a addar yarinya tana zawa islamiyya ita ce mama a wannan fa bokanci ke mu tun kan a ahe ki to in ka samu irin irin iyayen nan wallahi sai kai a hankali sai ka bi a hankali da hikima kada ka yarda dai wani abu wanda zai zama to taka doka Allah ne kuma ayi da kai amma kuma ya zaka musu shine ka yi shi da hikima ka yi su da karantar da su amma akwai inda in ya zo limit ba a gabatar da haƙƙin iyaye akan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala to yana daga cikin abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ma banu isra'ila alƙawari da ya musu na biyu shine game da iyaye su zamanto sun kyautata musu shine yace wa bil walidaini ihsana sai yace wa zil qurba da wanda suke dangi wanda suke makusanta alƙawali na uku danginka wanda suke makusantanka su ma akwai haƙƙinsa a kanka shine na zamantowa mu'amala da kyautata musu da ya zamanto kuna hulɗa kuna zamantowa ziyarar juna kana kai musu ziyara silatun rahim kana kyautata musu ka kai musu ziyara su kawo maka kuna ƙaunar juna zala sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yana daga cikin abin da yake ƙara maka rayuwarka wato in ma ta yi tsawo ko kuma ta ƙara albarka shine silatun rahim sada zumunci ka ringa sada zumunci su waye danginka malamai suka ce danginka shine wanda kuka hada kaka na uku kinan kuna da uba baba na nawa baba na hudu ko kuma kaka na uku zaci kaka na uku wanda liyan inku wannan kakan naku na uku yana haduwa to wannan danginka ne wanda musulunci ya bada ya karantar da kai ka sada zumunci da shi kuma shi ma sada zumunci kuma al'aqrab fal aqrab da na kusa na kusa ake warawa wane kanina ne ka gani wannan direct ne wane dan kanan mahaifina ne an gani dan tonton ina ne kuzan ina ne wannan shi ma ka gani kusa ne haka haka haka har aje na nesa to shi ma yana daga cikin ababen da ubangiji subhanahu wata'ala yayi alƙawali da banu isra'ila shine game da abin da ya shahi sada zumunci game da dangi ya zama to ka kula su ka taimaka musu idan kana da ka taimaka musu amma da yawa yanzu zaka gani a irin wannan yanayi da muke ciki wani wanda yake yana da dangin amma bai so su zo wajen shi saboda Allah ya bashi wani abu na rayuwar duniya wanda su kuma wancan la'alla ko a ƙauye suke sun wane yana birni to wane ya kamata a zo kawai da ka zo wani zaka gani dan uwanka zawwa ne ma yi ya gaida ka ba wai yana nihin bai ka bashi wani abu amma da ka zo ka fara fuska to yana zawa ya gaida ka kana yaushe zaka goma to wani tsoro ma yake yanzu shi yasa zumunci yayi wahala a irin wannan lokaci zaka ga wane yana tsoro ya je kada ya je a ce ya tahi ne dan a bashi wane kuma yana bai so shi ma kada ya zo ya gani wani ya zo ne don a bashi to duka zaka gani abubuwa amma dai da mutum zai kyautata niyyar shi ya tace zuciyar shi kai wanda kake da dan uwa ya zo maka kada ka yi tunanin cewa wai ya zo ma ne don wani abu a'a kawai ya zo ma ne sada zumunci in kana da wani abu ka taimaka mishi kuma in kana da ba sai ya zo maka ba ba sai ya zo maka ba abubuwa na taimako taimako da zaka fara zaka fara da mabukata wanda suke na kusa da kai wanda suke bukata su zamanto ka wadata su sannan kuma ka zamanto sora ka biya ka buga ka zamanto ka ba su amma zaka gani wani dan uwan shi ne dangin su in ka ga liyan in shi kusa wanda da Allah aka kewayo aka kewayo ka mutu ya ci gadan ka yana iya cin gadan ka to amma ka dan taimaka mishi ka dan kyautata mishi daidai da kalma wadda take daddada babu to wannan yana daga cikin halayen da ya kamata al'umman mutum al'umman musulmi su gyara saboda siffa ce ta yahudi yanzu yahuda kana gani zan mu ga a ƙarshe irin duka wannan alƙawarin warware suka yi suka yi sai kaɗan daga cikin su to ka gani alƙawari na uku da ubangiji subhanahu wata'ala yi da su shine su kyautata ga abin da ya shahi wato zumunta su kyautata ma wanda suke makusantansu wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubdhir tabdhira kaga ubangiji subhanahu wataala yace game da wanda suke makusantanka ka ba su haƙƙinsu da kuma wanda suke miskine da wanda yake wato maraye Allah subhanahu wataala yana kwadaitar da kai ka kyautata game da irin wannan ayyuka to haƙƙi na uku shine yace wa zil qurba sune da wanda suke makusanta dangi sai Allah yake cewa wal yatama da wanda suke marayu al yatama jam'i ne na yatim yatim shine marayi waye marayi dukkan wanda ya mutu mahaifin shi ya mutu kafin ya balaga kafin ya balaga kace kafin ya kai shekara 15 ko 18 saboda alamomin balaga ko kuma balaga da wanda daga wani ta wani tana rigai wani to duk wanda ya mutu kafin mahaifi duk wanda mahaifin shi ya mutu kafin ya balaga wannan kiran shi ake marayi amma daga ya balaga to wannan ya huta daga marayi kuma marayi waye marayi sai wanda mahaifin shi ya mutu wanda mahaifiyar shi ta mutu wannan ba a kiran shi marayi saboda ai mahaifi shine shine gimshiki shine mai kawowa shi yasa masu aikin jahiliya in mahaifi ya mutu ake cewa giwa ta wadi ayi ta iyo ana giwa ta wadi to ala kulli hal wanda mahaifin shi ya mutu shine maraya ubangiji subhanahu wataala yace su ma marayu a kyautata musu wanda maraye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi da mai kula da maraye a gobar aljanna haka suke ka hatain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nuni da yatsotsin shi madaukaka yana daga cikin ka taimaka ma wanda yake maraye lasiyama irin wannan mausimi da muke ciki irin lokata na aikata ayyukan alkhairi marayu wanda busu da mahaifi ka sa musu cewa su suna da wani al'umma musulmi suna da wato wanda zai dogara ya taimaka ma wannan marayu domin ya samu lada kuma su ma ya zamanto an kusanto da su cewa cewa suna da suna da wanda zai musu gata a cikin wannan rayuwa saboda zaka gani da yawa daga mahaifi ya rasu yara shikenan mahaifiya mafi yawa ita ce za ta yi dawainiya ta buga nan ta buga nan in Allah ya taimaka ta yi arme kuma wata ran zaka gani ba za ta je ba gidan da wannan yara sai ka ce kai kai akramaka Allah malam Muhammad da ka arme da ka ce a ya kamata ho yaran na kai su gidan kakanninsu to kai ka dauki wani marayu ma ka dauki wani marayu yanzu ka duba irin kasashe wanda suka ci gaba a irin wannan lokaci kai ka ce bonus in daukan nauyin marayu ne yake ka duba kaga irin wannan munazzamat da ONG wanda suke taimaka ma marayu suke taimaka ma marayu wallahi in ka gani wanda suke taimaka musu kudaden da suke zubawa ana taimaka musu sai kai mamaki kudaden da suke taimaka ma marayu kuma wannan ba bai san shi ba kawai an zo an yi tsari ne na duniya ta zo cewa gari kaza ga wasu nan marayu an daidaita dosiyansu an yi kaza wanda zai dauki yauninsu kuma kada ka ɗauka hau masu ɗaukan hau wasu hamshakan masu kuɗi ne ya ni ya kai ya kai ya kai ya kai ya kai mu ma cikin ƙasanmu muna iya yi kawai matsalar karatu ne da jahilci ya mana yawa da kuma rashin sanin ladan da ake samu wani zai ɗauka shi a albashin shi albashin shi zai ce duk wata zai hudda kaza ya ba marayu kai yanzu muka zo muka yi kolakte misali wannan unguwa marayu nawa gare ma unguwa mu ce duk wata kowa duk mai aiki zai hudu da jikka biyar a hada kai yanzu a unguwan nan fankusunar nawa zaka samu in jika goma goma aka ce daga ka samu mutum goma ka samu jika ɗari ko ba ka nan ba ne dispo jika ɗari to mutum goma jika ɗari to kana iya samun gida ɗari 'yan miliyon 'yan miliyon a wata yanzu marayi nawa zaka taimaka kaga garantin abinci ka musu garantin kayan sawa ka musu to abu ne fa wani etape ka san shi wani sai yayi tunanin shi kadai in baka iya ba ko kana so ka yi baka iya ba to a'a yi kokari wanda kake gani zai iya ka janyo shi ce zo mu yi wannan in kolektan wannan abu duk wanda zai mana zai yi ka zo tare da kai za a yi wannan mu yi sibilan a unguwan nan gidajen da mahaifansu suka rasu mu zo mu gama kaza mu gama kaza in wata ya mutu kowa ya kawo mu je a yi stock a so abinci da komi a zai a ɗauka karatun su a biya musu ba san ba wannan maraya la'alla gwashe mi zai koma yanzu aka waye gari kai ka taimaka mishi ka ɗauke wani karatun shi aka waye gari ya je ya karatu ya karanci addini ya koma wani hamshakin malami duk duniya ake sauraron shi a nan ƙasar Nijar da duk duniya kowa yana cewa walan wane ka san da ƙarshen ladan wajen wake kwashenka duk abin da ya samu sai an sa maka to yana daga cikin akwai hanyoyi ya yan uwa na alkhairi da yawa akwai hanyoyi na alkhairi da yawa kawai lisansiyar mutum ya dore ide in kuma kada ya zamanto an sha da baya kawai in aka fara da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan wani yake bani misali ya ce sun yi wani barnamish ko wani ɗan proje haka suka sa mashi ka an ne a kalatu kamar naci kawai in ka ba da kuɗi kamar kaje ka sai wani abu ka cinye yanzu na je na sai wani abu na cinye ina yake shi kenan ya taiko to wannan abin da na bada na yi niyya da ikhlasi kawai na bada shi kamar na cinye ne ba wani magana in yi tunanin revenue ko zai dawo ko kuma in ga asar in shi ko kuma yanzu in ka zo ka sai wani abu ka ci zaka gani nan in ka ya karu ba ka gani ba zaka gani kawai dai an ci an wuce to haka in ka tashi yin sadaka da wasu abubuwa kawai ka yi ka nemi ladanka a wajen ubangiji subhanahu wataala kuma ka nemi wanda suke bukata kaga yanzu Allah yana jero mana na farko uwaye haƙƙin uwaye uwaye su ma suna bukata ka taimaka musu makusantanka ƴan uwa dangi Allah sai ya kawo mana kuma ya tama wanda suke marayu wanda su bisu da su ma suna jin cewa bisu da wani yanzu misali in sallah ta zo zaka ga yara suna ni baba kaya kaza nake su kaya kaza nake su bai to marayewa zai ga ima lallace zo ya ga imaman mashi in tana da hali in bata da kuma yadda ta ringa mashi dabara dabara to ka duba kaga kuma a unguwar da kuke wannan marayan bai da uba yaranka sun huto da kayan sallah tsaf-tsaf amma shi fa to irin wannan abubuwan sai ya zama to kai kanka wani abun ba sai ma mutane sun sani ba da ya kasa kana iya kaje ka taimaka ma mutane wanda ba a san ba ma wa yake taimaka musu Allah subhanahu wataala ya dace da mu وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث game da yin maraye ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana kada ya zamanto ka tozarta shi ka kyare shi ka mishi wani abu ka mishi magana mai daɗi ka zo ka ringa shaho kan shi mazala sallallahu alaihi wasallam hadisai da ya gai mana irin falalai ya zaman to ka taimaka ma maraye ka wannan yinsu abubuwan suna da yawa sai dai mu ci gaba Allah subhanahu wataala ya ce wal masakin da wanda suke miskinai miskinai ka taimaka musu su waye miskini waye miskini wa mu amsa wane ne miskini wanda bai da na gobe in yana da ne ka san da yawa mutane aka ce miskini sai su dauka wanda suke yawo suna bara yanzu wannan wanda suke bara wallahi akwai wanda yayi ga dukiya miskini malamai suka ce wanda shi yana nan yana da sana'a shi yana da sana'a amma sana'an nan ba za ta iya wadatar da shi ta dauki dawainiya shi shi wannan shine ake kira miskini akwai mabaratan wallahi sai sai wannan in maka akwai wanda ya ce wasu mabaratan suna da hadda gidajen haya in aka zo in an tashi daga baraye a zo a yi lissafi kan yau kasuwar ba ta yi ba to a nan kuma tana yi wa karaji mota ma da taksi kenan suna da taksi kuma barace suke to kaga wannan kuma zuciya ta mutu musulmi ba a yarda ba ya yi bara bara a cikin addinin musulunci babu ita musulunci musulmi daraja gare shi to ala kulli hal nan ubangiji subhanahu wataala yana magana da miskini a kyautata mishi miskini kuma malamai suka ce shine wanda yake da sana'a amma wannan sana'ar tashi batta wadatar da shi kenan wannan shine miskini akwai da yawa wanda zaka gani kuna tare da su yana da sana'ar shi amma sana'ar tashi batta wadatar da shi to wannan ka samu ka taimaka mishi har ya zamanto shi ma ai waye gari ya ringa taimaka ma kan ya taimaka ma wasu to shine yana daga cikin abu na biyar wanda ubangiji subhanahu wataala ya dauki alƙawari da wato yahudawa yace wa qulu lin-nasi husna haka game da abin da ya shahi mutane ku gayi musu irin kalma wadda take kyakkyawa ku gayi musu magana wadda take mai kyau kada a same ka kai kawo kowa magana da zaka wadi mishi bakaci an san bakan magana wanda za ta bata mashi rai a'a ba ma ga mummuni ba ga musulmi ga mutane Allah ya ce wa qululin nas ya hada mummuni da wanda yake ba mummuni ba kafiri ko kafiri ba a so ka ga yi mishi bakan magana haka a ka ga yi mishi kalma da dada la Allah ya zamanto wannan kalman ma da ka ga yi mishi zata sashi ya shigo addinin musulunci annabi Musa da Allah subhanahu wataala ya tura shi wajen fir'auna wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha kaga ubangiji subhanahu wataala ce mishi yayi wa qula lahu qawlan layyinan ka faɗi mishi kalma wadda take sassauka kalma mai tabshi fir'auna ma aka ce a faɗi mishi kalma mai tabshi la'allahu yatadhakkara aw yakhsha la'alla ya faɗa kai ya dawo ko kuma ya ji tsoron Allah ya dawo ya san cewa wannan abin da annabi Musa ya zo da shi abu ne wanda yake na gaskiya to abu na shidda shine Allah subhanahu wataala ya ce ku gayi ma ku ringa gayi ma mutane faɗa wadda take kyakkyawa kada ku ringa gayi ma mutane faɗa wadda take mummuna shine yace wa qulu lin nasi husna ku faɗi ma mutane magana wadda take kyakkyawa sai yace wa aqimus salata sannan ku tsaye da sallah kaga su ma yahudawa suna da sallolin da ubangiji subhanahu wataala ya farlanta musu akwai sallar da aka farlanta musu Allah yace su tsaye da wannan sallah da aka zamanto an farlanta musu su zo da sharaɗinta da rukunanta da wajibanta ga baki ɗaya kamar yadda aka karantar da su kamar yadda kullum idan aka ce tsaye da sallah shine ana nihin ka yi ta akan lokacinta kuma ka yi ta akan karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo da rukunanta da wajibanta da komi duk abin da aka ce ka yi shi a sallah ka zo da shi Allah ya ce wa atu zakata haka ku ba da zakka ku ba da haƙƙin wato dukiyar wannan zakka ita ce lokacin da dukiyarka ta kai haulu wato dukiyar wannan ta kai nisabi ta kai nisabi sannan nisabin nan ya kai shekara a cikin ne sai ka hudda zakka zakkan wannan kuma sai ka je ka ba ma miskine shi addini musulunci addini ne mai sauki kuma zakkan nan ba ta taka kara ta karya ba zaka gani duka abin da zaka hudda a ciki ba ba da yawa bane amma duk da haka nan mutane zaka gani wato sai a hankali Allah subhanahu wataala sai ya ce summa tawallaitu bancin dukkan wannan alƙawari takwas da aka dauka da banu Isra'ila da Yahudawa Allah ya ce musu su bauta wa Allah kada su hada bauta Allah da wani haka game da uwaye su kyautata musu haka su zamanto suna sada zumunci haka maraye miskini su faɗi magana wadda take kyakkyawa su tsere sallah su ba da zakka alƙawali takwas Allah sai ya ce sun matawallaitum illa qalilan minkum sai zamanto kun ka juya baya sai kaɗan daga cikinku su ne wanda ba su zamanto ba sun juya baya wa antum mu'ridun kuka zamanto kuna bijirewa da wannan abin da ubangiji subhanahu wata'ala wato ya sanar da ku kaga wannan ayoyin suna karantar da mu ba wai yahudawa ba kadai aka tsaya a'a hatta mu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan abubuwan duka abubuwa ne wanda shari'ar musulunci ta karantar da mu abu na farko haƙƙin Allah abu na biyu iyaye dangi a ringa sada zumunci haka marayi mu ringa kyautata mishi miskini a ringa kyautata mishi a ringa tsaye da sallah a ringa bada zakka a ringa faɗan magana wadda take daddada alkalimatu tayyibatu sadaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ga ma dan uwanka magana wadda take mai dadi kamar kai sadaka ne za a baka ladan sadaka kai kai fuskanci dan uwanka ba kai ba magana ma da huska wadda take sakakka kai mishi farin ciki bala hausa suka ce labarin zuciya a tambayi huska huska ka zo ka kar a sami ka zo ma mutum kawai a busan kam darira kai kuma ka darne mishi kuma dan uwanka ne musulmi da Allah bai ma ba komi kawai wani dan sabani ne kuka samu a'a ka zo mishi da huska wanda take sakaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ma kamar sadaka za a baka duka wannan yana daga cikin ababen da ya kamata musulmi su zamanto sun dauka to duka wannan abubuwan da aka yi da yahudawa sai suka warware kaga yahudawa tun da muka fara fa ana ta shan kwamba da su kuma yanzu suna nan suna shan lagadin wuta Allah ƙara Allah subhanahu wata'ala ya kare mu to sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya ci gaba da cewa wa idza akhadna mithaqakum وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرضتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ubangiji subhanahu wata'ala dai ya ci gaba da hakaito mana game da abin da ya shahi banu isra'ila bancin wancan alkawali da Allah ya dauka da su alkawali takwas suka warware kuma nan ma sai aka ambata mana wasu alkawali da ubangiji subhanahu wata'ala ya dauka da su kuma karshen ta zasu cika ko ba su cika ba a zasu koma wato aikin su Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum ku tuna lokacin da muka rike alkawalin la tasfikuna dima'akum kada ku zamanto kuna wato zubar da jinananku Allah ya ce wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum haka kada ku zamanto kuna fujar buhutar da junanku daga cikin gidajenku Allah ya ce summa aqrartum wa antum tashhadun kuka zamanto kun tabbatar da wannan wato alhali ga kunan kuna sani Allah subhanahu wata'ala ya ce summa antum haula'i sannan ku wannan yahudawa Allah ya ce kuka wayi gari bancin kun ɗauki alkawari kun tabbatar kun shaida sai kuka wayi gari Allah ya ce taqtuluna anfusakum kuna kashe kawunan naku Allah can kun yi alkawari da shi la tasfikuna dima'akum ba za ku kashe ba kawunan to sai kuma kuka wayi gari kuke kashe kawunan yace wa tukhrijuna fariqan wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim wasu shashi daga cikinku suka kasance suna fitar da wasu daga cikin wato junanku daga gidajensu ta zaharuna alayhim bil ithni wal udwan kuna taimakekeniya da su game da abin da ya shahi zunubi da kuma abin da ya shahi wato ketare iyaka Allah ya ce wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaykum ikhrajuhum idan aka samu ribatantun ribatantun yaki sai ku je ku yi ku je ku fanshe su ku ribato su wanda aka ribace su wato na yahudawa aka mera su wato bayi sai ku je ku fanso su ku saye su ku zo ku iyauta su Allah ya ce wa huwa muharramun alaikum ikhrajukum amma kuma a ku hudda su daga gidajensu Allah subhanahu wataala ya ce abu ne wanda aka haramta muku Allah ya ce wai afatu uminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu kun zo ku ringa imani da shashe na littahi wani shashe kuma ku kafirce mishi Allah ya ce fa ma jaza'u man yaf'alu minkum man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya to kusan da cewa sakamakon wanda yake aikata irin wannan aiki daga cikin ku face wato wulakanta a nan duniya Allah ya ce wa yawmal qiyamati a gobe ranar tashin alqiyama kuma yuraduna ila ashaddil azab za a mayar da su zuwa ga azaba wanda take mai tsanani Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun kusa da cewa ubangiji subhanahu wata'ala bi rabkana ba game da abin da ku kasance kuna aikatawa Allah ya ce ulaiikal ladina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah wa'annan sune wanda suka yi masanyan duniya da abin da ya shahi gidan lahira Allah ya ce fala yukhaffafu anhumul azab ba za a rangonta musu azaba ba a gobe ranar tashi alkiyama wala hum yunsarun haka ba za babu wanda zai iya taimakai su wato a gobe ranar tashin alkiyama wannan alkawali da ubangiji subhanahu wataala ya dauka da yahudawa alkawali hudu ne alkawari na farko kada su zamanto suna zubar da jinanansu shine Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum kada ku zamanto kuna zubar da jinananku kuna kashe junanku kuna taimakekeniya a kashe junanku Allah subhanahu wataala ya ce na biyu kuma wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum haka kada a same ku kuna fitar da junanku daga cikin gidajenku wanda manzala sallallahu alaihi wasallama da ya zo madina ya isko kabila guda biyu manya-manyan kabilu wanda su ne ausu da hazraj wannan kabilu a jahiliya babban abin da suka iya kawai yaƙe-yaƙe junansu yake yaƙar junansu kuma tare suke to kuma a kewayen madina akwai yahudawa akwai irin su banu ƙuraiza banu nadir da banu kainuka to sai zamanto aka yi wata aliyas kasan a zamanin can alliance ake yi to kai wannan kabila sai ta yi alliance da wannan kabila duk abin da ya shahi wannan kabila zan mu taimaka mata ita ma duk abin da ya shahe ta zata zo ta zo ta taimaka mata duk abin da ya shahe mu zata kawo mana dauki to banu quraiza daga cikin yahudawa su alliance din su da aus ne banu nadir su kuma da hazraj to kowanne yana da alliance da junansu to yanzu idan banu aus suka zo suna yaƙi da hazrai to wancan wanda suke da alliance da aus su ne banu ƙuraiza sai su zo su taimaka ma wato aus don a yaƙi wane don a yaƙi hazrai su kuma hazrai suna da ƙawance da wa da wanda suke banu nadir to yanzu idan aus suka fatattaki hazrai kinan kaga da wancan yahudawa aka taimaka sai wancan yahudawa kuma su zo su shiga su fatattaki wancan yan uwan nasu yahudawa su kakkashe na kashewa su hutar da su daga gidaje in an ribatu wasu kuma su je su sayo su nasu su je su iyauta su ka gani ubangiji subhanahu wataala sai ya hana su kuma abin da aka hane su kada su zamanto suna yakan junansu suna kashe suna kashe junansu kuma kada ya zamanto suna fitar da junansu daga cikin gidajensu Allah subhanahu wata'ala duka ya hane su to sai suka kasance kuma suke aikatawa ta dalilin wato idan ya zamanto waccan kabila an taba ta sai su je su afka ma ƴan uwansu to shine Allah subhanahu wata'ala sai yake ba mu misali yake ba su yake ba mu alƙawalin da yayi da su cewa ku tuna lokacin da muka dauki alƙawari da ku cewa kada ku zamanto kuna zubar da jinanan ku wanda zubar da jini a musulunci babban laifi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعه jinin mutum musulmi baya halatta ga wani musulmi illa ɗayan abu guda uku wanda yake mai aure wanda ya aikata alfasha za a jini shi ko kuma wanda ya kashe rai sakamakon shi ma a kashe shi ko kuma wanda ya ridda ya bar musulunci an yi an yi dawo ya ki dawowa to man baddala dina hufa fitulu dukkan wanda ya canza addini shi ma kashe shi zai shi sa ran musulmi abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya kiyaye ta ya dora dokoki a kanta to nan yahudawa sai suke kashe zunan su to shine Allah subhanahu wataala yace alƙawalin na farko da aka yi sun zamanto basu cika ba na biyu shine wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ya zamanto kuna fitar da junanku daga gidajensu wanda kuma wasu malamai suka ce akwai magana tafsiri na biyu shine kada ya zamanto kuna munana wato abin da ya shahi makwabtaka da junanku hatta kai ka san makwabci wani makwabcin zai ta cuta ma makwabci har ya tashi daga gida akwai wannan ko ba akwai wannan akwai wannan to wannan game da yahudawa ma to mu ma game da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake da hadari cuta ma makwabci makwabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jibril alaihi salatu wassalam bai gushe ba yana mini wasiti game da abin da ya shahi makwabci har sai da nayi tunanin cewa fa kai in makwabci ya mutu waka aje a sauko aya a cewa makwabci zai ci gadon shi makwabci yana da haƙƙi da yawa a tattare da kai ya kamata ya zama to ka kula da haƙƙin makwabtaka zalla sallallahu alaihi wasallam ya tsananta yace kai baya shiga aljanna wanda bai zamantawa ya amintu da makwabcin shi wanda kai kullun wannan makwabci kai kana tsoro ka huta daga gida ya cutar da kai a gida to irin wannan makwabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga aljanna to ma aksaruhum da zaka ga wani yana yanda yake cuta ma makwabcin shi kai hatta da wani abu wanda wani sauti da zaka sa ya fa cuta ma makwabcin ka wannan shi ma bai dace ba akwai abubuwa da yawa wanda zaka ga haƙƙi ne na makwabtaka kuma makwabtaka kada ka dauka sai ta gida duk inda makwabci ya kama ka wanda kuke tare da shi ya zama makwabcinka zaka kiyaye haƙƙin shi sawa'un kuna bulaguro ne ko kuna kaza ne ko kuma ya cidiyan dortuwar in ku guda yana daga cikin lokacin muna karatu a jami'a daga cikin irin ɗalibai zaka gani hatta makwabtaka da kuke yi a ɗaki shambur zaka ga wata shambur da ya person wani turwa haka zaka ga in dare yayi dan kaka cuta ma makwabcinka magana ma zaka ji ƙasa ƙasa kake ƙasa ƙasa kake ƙasa ƙasa kake amma wasu fa to wallahi akwai haƙƙi akwai haƙƙi to kuma yanzu ka duba ka gani irin wannan zamanin yanzu muke mu muna garin musulmi amma irin in wani abu ya tashi ko ana sabga ko wani abu a zo a hana ku kwana a unguwa shabab a hutu a yi ta sa music cikin digida ko kuma irin miladiya in ta tashi taranta'yan kirsimeti sallar da ba ta musulmi ba kaga musulmi su suke fetan in ka koma ka hau sama wani beni ka gani garin na yi ka ɗauka wai ko dai an canza mana gari ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kare to wannan duk akwai haƙƙin makwabtaka wanda muke rayuwa da su wani muke ganin su ba komai ba kai daidai da shirka ma ka barta ta shiga gidan makwabci tana zuba mishi shara ka shiga haƙƙin shi daidai da wani abu wanda zai zamanto ya cutar da shi ka shiga haƙƙin shi akwai ababe da yawa wanda kai kana ganin su kamar ba komai bane sai a waye gari gobe rana tashin alƙiyama su tsira ka a sirati sai ka ce ai kaza ne Allah subhanahu wataala ya kare to duk da wannan Allah subhanahu wataala ya ce sannan suka tabbatar suka shaida amma sai aka same su summa antum haula'i sai aka same ku taqtuluna anfusakum kuna kashe kawunan ku Allah ya ce wa tukhrijuna fariqan minkum kuna kuna hudda wasu daga cikin gidajen su daga cikin ku kuna taimakekeniya Allah ya ce akan ketare iyaka da keta da wato abin da ya shahi zunubi Allah ya ce kuma idan ribatantu suka zo za ku je ku sayo su ku zamanto kun iyauta su kaga a cikin alƙawalin da Allah subhanahu wata'ala ya musu suka yi da shi uku duka sun saba wannan ne kawai suka zamanto suna yi na idan an ribaci wani nasu ba yahudi sai su je su sayo shi su iyauta shi amma sauran duk sun zamanto sun saba ma Allah subhanahu wata'ala shi yasa ƙarshen yahudawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka saba alkawali da shi banu nadir suka yi alkawali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa fa an yi sulhu kaza da kaza da kaza kawai su daga can suka kewaya suka taimaka ma wata wata kabila aka yaki wasu wanda suke da alkawali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ya ji wannan ya bata rai suka zo neman sulhu manzo Allah ya shiru to sun san cewa abin wata baci ana Allah subhanahu wataala ya sauko mana sura guda suratul hashr Allah ya zo ya fatattaka su ya zo su da kansa suke buge gidajensu Allah manzo Allah ya ce su huta su bar garin kuma hutar da zasu yi kowa abinda aka bashi izinin dauka labtun gudanar raƙumi in raƙumin ka ɗari da dukiyarka da koni labtu ɗaya zaka dauka na raƙumi abinda ya dauka kawai da shi zaka ci shi yasa ko ina zaka tayi zaka gani Allah subhanahu wataala ya sa musu wannan kaskanci shi yasa Allah nan yace mana afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd shi yanzu kun ringa yin imani da wani shashe na littafi kuma wani waje ku ki yin imani yanzu sun imani ribatantun nasu suna zuwa su iyauto su su fansho su amma da aka ce kasu kashe junan suna kashewa an ce kasu hutar da junan su daga gidaje suna kona gidajen mutane su kashe su su hudda su daga cikin gidajen su ribaci gidajen nasu kaga duka wannan suna yi shine Allah yake ce musu to yanzu kun ringa imani da wani bangare na littafi kuma wani kuki Allah yace to fa ma jazaa'u man yaf'al zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya yace sakamakon dukkan mutumin da yake aikata irin wannan a cikin ku face tabewa da wulakanta tun anan duniya shi yasa manzo Allah da ya kore su aka ce ba abin da zasu dauka sai labtu guda duka Allah subhanahu wata'ala ya sa aka hudda su suka koma can wajen Sham suka bar wato abin da ya shahi Madina dukkan kuma abubuwan da suka zamanto sun bar shi zamanto ganima ga wanda suke wato mummunai Allah subhanahu wata'ala sai ya ce fa ma jazaa'u man yaf'al zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya sakamakon wanda yake aikata wannan daga cikin ku face tabewa tun anan duniya Allah ya ce kuma wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab gobe ranar tashin alkiyama za a mayar da su zuwa ga azaba wadda take mai tsanani wai a nan duniya so mun taɓa ne a kai duk azabar da za a ma mutum a nan duniya wallahi ba ta kai ba 'yan fursan na lahira ba ta kai ba 0.000001% na lahira saboda kamar anan so mun taɓa ne ake duk mutum da wani azabar lahira kwata-kwata yadda ka san baka Allah subhanahu wata'ala ya kare mu Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa mallahu bi ghafilin amma ya amma ta'malun kusan da cewa ubangiji subhanahu wata'ala baya rabkana ba arabkana ba yake game da abin da kuka kasance kuna aikatawa ya san abin da kuke aikatawa kuma a gobe ranar tashin alkiyama zai zamanto wato ya kama ku da dukkan wani laifi lalla lokaci yayi mu tsaya anan sai mu tashi gobe kan wannan aya kahin mu tashi akwai fadakarwa game da abin da ya shahi sallah ta isha'i ga wanda ya zamanto ya isko mutane ana tarawih misali an fara tarawihi kai ka zo zaka yi sallar isha'i to da yawa daga cikin mutane zaka gani wasu sai su koma gehe su kabarta sallar to wannan kabar wato babban lada kabar jami'i za ka iya bin wanda yake sallar tarawih misali an zo an kabarta sallar tarawih kai ka bi shi da niyyar zakkai mini zakkai sallar isha'i in yayi biyu ya salamce kai sai ka tashi kai mini ka ci ko biyu kenan sai ka salamce kaga ka samu wato abin da ya shafi ladan jami'i sannan tambayi na biyu da wasu ƴan uwa suka tambaya shine game da abin da ya shafi shafa'i da wutiri da yawa daga cikin masallaci zaka gani wasu an zo shafa'i da wuturi sai su tashi su taye su duk da mafi yawa wanda suke tahiya suna tunanin in sun je gida za su to amma kuma kana barin lada wadda yake falala mai yawa in ka yi da shafa'i da wuturi in ka je gida ba a hana ka ba kana iya yin sallah me ba ka yi ba shine ba ka yi ba wuturi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yin wutiri guda biyu a cikin dare amma dan ka ci gaba da wata nafila wannan duka ya halatta kamar ya da ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka cewa yana aikata nafila bayan wutiri to in kuma ka taho kai baka yi ba wutirin anan ladan da ka bari shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutumin da ya sallah tare da liman har aka kare an za a rubuta mashi kamar duka daren ne ya yi kiyamun laili duka daren kama ka yi kiyamun laili kaga ka tsaya aka yi da sallah da kai aka yi shafi'i da wutare aka rihe da kai to a tahiyyar kama ta zuwa gida kama kana kiyamun laili da ka je ka zauna fada kama kana kiyamun laili ka je gida kana barci kama kana kiyamun laili har asar to amma kai baka yi ba ida da kai da liman ba kaga tun daga masallaci sallar ka ta tsaya to da ka zo kana tahiya zuwa gida ba cikin sallah ba kake kaje ka zauna ba cikin sallah ba kake bakka da lada inda Allah ya taimake ka gajiya da shedan da ruwan wannan bata ja ka ba dan wani zai yi asarar bai yi ba shafa'i da wuturi a masallaci kuma ya je gidan ya kasa yi da yawa ana samun wannan to yana da kyau mutum ya yi matukar kokari ya samu irin wannan alkhairin bai hana in ka je gida ka ci gaba da sallaka ka ci gaba da azumin ka ka ci gaba da lazumin ka gabaki daya amma dai ya zama to ana barin irin wannan alkhairi abu ne wanda yake bai dacewa ga mutum musulmi da zamanto yana sakaki da sai ma muna cikin wannan wata wanda yake da tanin ayyuka na alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatanmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليكم السلام ورحمه الله نعم